أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ما هكا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته yau lahadi 26 ga watan ramadan shekara ta 1447 wanda ya daidai 15 ga watan maris 2026 miladiya wannan majalisi namu da muka saba mana tafsir alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma yau insha Allah shine zai zama ranar da zamu a kulla tafsiri na wannan shekara sai wata shekaran kuma insha Allah ta'ala muna suratul baqara aya ta ɗari da biyu da ɗari da uku Allah ta'ala ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman waɗannan ahal kitabi suka bibi abinda shaidanu ke karantawa na ƙarya ala mulki Sulaiman a lokacin mulkin Sulaiman wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai zama kafiri ba walakin nan shayafi na kafaru sai dai kafirai su ne suka kafirci shaidanu su ne suka kafirci yau allimunan nasa sihira domin ko su suke koya mutane sihiri wa ma'un zila alal malakai ne kuma suna koya mutane abin da aka saukar ma mala'ikun nan guda biyu bi babila a babila haruta wa maruta wanda ake kiransu haruta da maruta wa ma yu'allimani min ahadin su din su bi ba sa koya ma wani daga cikin mutane hatta ya kula sai sun ce masa inna ma nahnu fitnatun mu fajarabawa ce fala takfur kar kafirce ubangijinka fa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi daga nan ne suke zuwa suna koyo daga wato wannan mala'ikun guda biyu abinda in sun dabbaka san aikin tashi za su iya raba tsakanin mutum da mijin mace da mijinta wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idnillah sai dai ba za su iya cutar da wani ba da wannan abin da suke yi face da izinin ubangiji da hukuncinsa wa ta'allamu da ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna koyon abin da zai cutar da su ba zai amfana da su ba wala qad alimu kuma sun sani hakika lamma lishtarahu duk wani wanda ya je sai sihiri ma lahu fil akhirati min khalaq ba shi da rabo a lahira wala bi isa ma sharau bihi anfusahum tar da abin da suka sai da kawunan su da shi law kanu ya'lamun inda suna sani walau annahum amanu ina ma a ce sun yi imani wattaqau suka yi takawa suka kiyaye ubangiji inda sun yi wannan da matsubatun min indillahi khairun da sun san wato sakamako da za su samu na alkhairi wajen ubangiji shi yafi alkhairi a wajen su law kanu ya'lamun inda sun san abin da zai amfane su a ranar kwanaki din mun bi duk wasu bangarori muhimmai na wannan aya wato mun tattauna jiya mun tattauna hakikanin abin da aka saukar masu haruta da maruta cewa ba sihiri bane abin da aka saukar masu shine wato su bamban su ga mutane abin da yake sun kasa fahimta gami da hakikanin aikin matsafa cewa ga yanda suke ga yanda suke ga yanda suke amma ba wai ba yi da alaka da wani sihiri ba yi da wani alaka da wato mu'ujiza da ko kuma wani abu na musamman ko ilimi na musamman shaidayu ne suke yin wato kawancece ne ya su da matsafa sai su haifar da sihiri har ma ubangiji ya ce kuma suna jan kundi akan cewa idan mun koya maka wannan abin ka sanya masu afin suke yi to karka makai maka jika ce za ka yi karka kafin cewa ubangijinka to sai dai wasu daga ciki ba su wato dauki wannan shawarar tasu ba da aka suka je suna aikinta wannan har suna ma iya raba tsakanin dan adam da da wato miji da matansa abin da za mu tattauna yau insha Allah shine abin da ya dade yana jama'a suna tambaya shin wai zai yi wani kawai da hanyar sihiri kawai ta hanyar sihiri ya dauki wani abin da yake jika jika ne ya mai da shi abin da ba jiki ba kaddara dan adam ya zama sanda ko sanda ta dawo dan adam ko mutum ya zama tsuntsu ko ya zama dabban daji wannan ya daga cikin abin da ake yawan tattaunawa akan wannan shin wannan yana iya faruwa ko baya iya faruwa a addinance yana faruwa kuma hakikan yana faruwa akwai ruwaya da imamu qabari a cikin tafsirinsa ya fitar ta hanyar abdurrahman ibn abi zinat al-madani daga hisham ibn urwa daga urwa ibn zubai daga aisha aisha take cewa annab ra'atan min dawmatul jandal wata mata wacce take yar da matul jandal ne ta zo ishtakat ila sahabati annaha ta'allamat as-sihra wannan a take kenan ta ta zo ta kawo ma wato sahabbai ta koka musu cewa ita ta ji ta koyi sihiri amma ta tuba ta ta koyi sihiri amma ta tuba amma kuma ta ta tsinci kanta wani yanayi wato mai mai wato mai wahalan gaske shi ne duk abin da ta ƙudurce ta ce kaza zama kaza sai zama in ta shuka alkama ta ce alkama fito sai fito in ta ce wato ya zama har ya nuna ya nuna hada za a iya wato za a iya girbe shi kawai sai sai zama ya kai wannan gaba to hankalinta ya tashi ta zo tana ce ma aisha wallahi ma fa'atu shay'an qat in ba zuwa da nayi naje na ce zan koyi sihirin nan ba daga lokacin ta riga ta tuwa ban sake wani abu ba wala fa'aluhu abada kuma nan gaba ba zan yi ba amma dai mutakar da kudace abu a zuciyata to zan ga wannan abin ya tabbata ya zama kaman kun fayyako al-hafiz ibn kathir bayan ya kawo wannan wannan wannan wato kissa sai ce wa qad sadalla bi hadha al-athari man dhahaba ila anna as-sahira lahu tamakkun fi qalb al-a'yan لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال yace wasu daga ciki bai faɗi wasu waye ba yace amma wasu daga cikin masu yin hujja da wannan hadisi sun yi hujja da wannan hadisin akan cewa matsafi zai iya jirkita wasu abubuwa zuwa wasu halittun daban wato ya juya su zuwa ga wasu halittun daban yace sun yi hujja shi ma ba yayin da ya daban bai gamsu ba amma dai ya ce sun yi hujja da wannan hadisi ne sun yi hujja da wannan ruwa da ake ruwaitowa wanda a zahirin isnadin ta kuma isnadi ne wanda ke akwai tsafta sosan gaske to wani abin da ya faɗa hujja da wannan hadisin shi kanshi akwai nazari a wajen malamai na farko dai a cikin isnadin wannan hadisin akwai wani rawi da kira Abdurrahman ibn Abi Zinat Abdurrahman ibn Abi Zinat saduq ne yana da gaskiya shahararre ne a ilimi sai dai kuma malamai da can sun saba sanin cewa wato idan abubuwa suka yi masa yawa kwakwalwato kuma yakan zo da su kurkucewa da rikirkicewa to kuma wannan hadisin wasu daga cikin malamai duk da ana cewa yana da min asbatin nas hadisin da yake ruwaita daga sha ibn urwa ya daga cikin hadisan da yafi iya haddacewa to amma dai shi da mata hakikanin al'amari ko da surkucewa ko ba surkucewa ko da rikicewa ko babu rikicewa wani lokaci yakan da yin kurakurai a ruwayoyinsa saboda haka wato ya je dauko hadisi irin wannan mai baudewa malamai ba za su sallama masa ba malamai akwai abubuwan da ba su sallama masa ba imam malik akwai riwayar da yake da shi wannan yake yi abdurrahman ibn abdullah daga babansa ibn abi zinat ibn abi zinat babban malami ne abdullahi ibn zakwan babban malami su imam malik ne akwai riwayar da ya daina ruwaito wani tashi kitabu sab'a daga babansa wanda duk sauran ɗaliban babansa ba su da wannan littafi imam malik sai bai ansa ba saboda ya san shi yana yin kurakurai ta ce aina kunna an haza an haza ce ina mu ina muke ya dinga ba shi wannan hadisin wanda littafin ina ruwaya sa muku ba mu da shi wanda ke nuna maka cewa wasu daga cikin malamai ba sa yarda da abin da shi wanda din ya zama ya ruwaito kuma ya ruwaito ya kadaita da shi kadaita kan mai tsananin gaske ba sa yarda sannan kuma ko da ma mun yarda cewa ma wannan hadisin ya tabbata wannan matan ta zo to ai matan ta ba da labari ba wai shari'a take gano ba ta ba da labarin abu da yake safa da yake samunta ne to in ta faɗi wani abin da yake samunta wannan wato ai ba manzo Allah ne tabbatar da ita ba balle a ce saboda haka wannan in ma ya tabbata to zai zama kamar ta samu wani rikicin kwakwalwa ne ana wata da fa'ido aljanu suna wata nuna fa'ido suna suna nuna wata wani suna wata suna nuna wata wasu abubuwa da yawa nawa nawa nawa nawa zaka gani yaro wanda ubangiji ya darce shi da da irin shafan ajanin nan za ka je yana ce maka in ya zauna a waje yana ganin wato ga wasu can suna kiwo a gida ba in ya gaban goce ce ga suna kiwo ko suna kaza suna kaza sun bude mishi ido suna nuna wasu abubuwa wasu karkayen da suke yi ma in a gidan nasu ne sai ya ce ai yana ganin irin karkayen da aljanin ke yi sai haka wannan mace ta zo ta ce wai tana ganin in ta shuka yanzu ta shuka kuma yanzu ta ce kuma har yayi sama zangan ya ta fito kuma har a girbe wannan lalle ko shakka babu ɗinta ne ma tabbata zai zama rudinta ne amma ba wai abinda hakika ne da gaske ne ba aljanu ko suna iya nuna wa mutum wasu abubuwa wanda yake ba da gaske ne ba kamar babu bambanci kawaliya abinda take mana kawaliya muna da ganin fitin namar kamar ruwa ne amma mun je sai mu ga ba ruwa ne ba ba bambanci igiya wani lokaci in yayi nesa ka ga yana wani motsi ka tsammanin maciji ne amma da ka je sai ka ga igiyar igiya ce ba ba wani abu ne ba sadaka aljanu suna iya ma dan adam wannan ba wani abu ne na mamaki ba abin da yake mafi inganci maganar malamai shine wato babu wani mai sihiri da zai iya zuwa kawai haka nan siddan wannan biran nawa alƙalamin nawa kawai ya juya shi ya zama wani abu ba zai iya ba kawai ta ga mushi ganye siddan kawai ya juye da shi ya zama kuɗi ba zai iya ba ba zai yi ba wannan baya cikin abin da wato matsafi suke iyawa suna da iya ihami su wato su yi wato abin da ake kira rufa ido ku duba ku gani hatta wato matsafan lokacin annabi musa matsafin lokacin annabi Musa ai ubangiji ya faɗa cewa sun ya zo ya nuna wa mutane da wato sandunan su sun zama kamar maciji amma bai ce wannan abu maciji da gaske ba cewa ya fa idza ibaluhum wa yusihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim anna tas'a takhayyili yana nuna musu yana musu nuna musu a gani na ido kamar ga tana tafiya amma hakikani ba tafiya take ba shi yasa ubangiji ya ba annabi Musa wannan damar ya jefa tashi da ya jefa tashi sannan sai ta hadidi ya duka sai a ga wato ƙarya mai ƙarya kuma amma haƙiƙa ne a ce wai sanda ta kuma ta zama maciji to ai idan ka faɗa wannan to shi kenan sun zama suna cewa kun fara kun kenan zamo ya zamo to kuma wannan kuma ya ci karo da abin da aka san ubangiji ne kadai ya kadaita da halitta da kuma tasarrufi a halittu kawai sai dan adam yi kuɗi dan adam yi talauci dan adam wato yi tsawo dan adam yi gajarta ubangiji bai iya iya wannan amma kawai a ce wai kai wani ya zama kuciya ko wani ya zama kaza to wannan ba shine ba kana dinga wani baka tsoro a ce ai wani ya zama sandan neman doya ko waye ko kaza ko kaza a aje in kun kama shi da ranar ya ce wannan shi da shi da dan uwan wani doya wani wanda dan uwan ku kama shi ku mishi dukan tsiya in ku mishi duka zai dawo da dan uwan ku wannan wani abu ne da ba shine ba ko kadan ba shine ba wannan shine abinda malamai da yawa irin su ibnu taymiya ibnu taymiya kun san magana sa irin wannan babun magana ce wacce take malamai suna san suna banta da nauyi sosai saboda yanayin yanda dauki ba zai da matsafa su ma a lokacin sa ibn taymiya ya dauki ya dauki ba zai da matsafa kusan ya shige su kuma ya san sirroro su da yawa to ibn taymiya ya faɗi wannan magana imam al-baghawi shi ma a tafsirin sa yayi wannan magana ibn utaymiya shi ma da yazo yayi magana cewa ba takhayyuli ake ba wai ba abin da suke faɗa ba dai ba gaskiya ne ba a wani lokaci ibn taymiya ma cin fatawansa yake ba da labari cewa hallaj hallaj yana zaune wata rana sai wanda suke gefen suka ce Allah su alawa ke su sha kuma alawa irin wanda ake zuwa da shi watakila wani waje can mai dan nisa to kawai sai suka ya dan je wani waje mai dan kurkusa ya dawo ya dawo su ga alawa ba shi kuma an san wani alawa a wani waje na kamar yanzu ne kawai ya ce maka so yake ya ci wani dabino wanda in dan saudiya kuma an san cewa wannan ba ba inda zai samu wannan ba a dai wannan gurin kawai sai shi da bari in je in dawo shiga daki ya dawo kawai sai gashi da su to kaga wannan zai ce ai kamar wani da fa'ida ne ko wani abu ibn taymiya yake cewa to amma da da ubangiji ya tashi wato fasa bai a wannan wajen ya zama ya wato yayi mishi riga mutunci shi halladin kusan hallaji ya daga cikin manyan babban malamin sufayi har yanzu ba ta bari a taba shi har yanzu suna ganin kamar kan shi da aka yi makan shi aka yi zalunci ne amma ya da yawa malamai suna cewa abubuwa da yayi zandaka ne yayi abubuwa da yawa kusan cewa komai Allah nan ne duk shi ya fara kawo su sosai ya hada kuma malamai suka tsaye da shi a masama sauta suka tsaye da shi suka ɗauko malamai suka ce ya yi dawa ya yi kuskure ya yi da cewa wannan abubuwan da ya faɗa ɗin ba daidai ne ba amma bai dawo bata shi wannan gaskiya shi ra'ayinsa kenan malamai kuma suka tabbatar masa cewa wannan dudda ne gaskiya aka tsaye da hukuncin addini akan sa aka kashe shi daga baya su bayan suka dinga wani wani inda inda cewa su gaskiya ƙarya aka masa su shari aka masa akwai akwai bisbali dan uwansa ne amma shi da yazo sai ya boye da yaga alama kan shi za a yi shi ma sai ya boye sai ya dan gum haka sai jim da bakin sa sai bayan an kashe shi sannan kuma ci gaba da ballan sa shi ma to amma dai wannan kai shi aka yi in tayi yana cewa duk wanda bai da cewa kai shi da aka kashewa ne akan haƙƙi ba to wannan shi kansa ya tunci imanin sa ba bai yin bakin cikin kashe halladu ko dai wanda bai san halinsa ba ko kuma wanda yake munafiki shi ma ya tunci imanin sa wannan shine abin da ibn taymiya ya faɗa almuhim dai shi wannan bawa Allah da yazo yana ta musu fa'ido kusan ya dama daga cikin abin da iya kai tsaki sai aka je a shi aka ga shi wannan din wannan abin da ya je ya zo da shi alawa ba a kusa ne a jamsa ne suka je suka sato ba can yaman suka je suka sato can yaman suka je suka sato nan da suka kawo mishi suka kawo mishi kawai shi kenan sai aka she aka tabbatar cewa wannan din sabuwa aka aka sato daga wannan wajen domin su ne kawai suke irin wannan din kuma suka tabbatar cewa lalle daga can aka dauko kuma da aka bincika aka shi wa sai ya ga wannan ya nakasa ya tawaya ya tawaya ba bai cika ba sai da ba kuma shi abu ka saki haka da malamin wani sun maka wasu rufa'i da ko wani abu zaka je wai gida daya biyu uku ka ga wai wani a'a zai je can wanne nisan waje wanda in tashi ne ma shi ma a wato zai ga abun ya bayan da ya aji ba da ya nawa nawa zaka gani wani lokaci an haɗa tsakanin mace da mijinta ta zo tana ya zo yana neman abu kuma bai gani ba kuma wato ba ita bace kuma ya ce ita ce to da kila san da yazo ya aje din bai yi wato bai yi addu'a ba ko wani abu kamancin wannan ko kuma jarabawa cikin jarabawoyi ubangiji yana iya yan adam wannan amma dai tabbas bai ka ga kawai ganye kawai ce ganye zama kuɗi zama kuɗi haba to mu da mu da muke fama a Najeriya su zo kuma su su zo kawai su zo shi kenan kawai dukkan su ce kawai duk komai zama kuɗi shi mu dinga ɗauki kuɗi ba ba shi kenan ba su zama wato su ne suka fi kowa kuɗi mana su ba ba su zama su suka fi kowa wato damawa mana yanzu kawai yanzu a cikin matsafa a ce yanzu kawai abubuwa da suka da yau da yawa yanzu ba sai mu ce to ku je ku kushe mutum kawai gobe a gashi kawai cikin sa ya bashi ba shi kenan ba ba za ta iya wannan wani abubuwa nan da za a gani wani lokaci kawai ana talbisi ne da kuma kokarin a sa ma mutane shakku a cikin addininsu babu wani wanda zai koma ya ce kawai ruwa sako su waya sako ai dare yanzu ai dare rana ai dare rana yanzu ai rana wanda ta hanyar tsafi kamar idan ta ake faɗa mana sai wasu daga cikin sarauta ko anguwa kaza anguwa kaza da ba na sai na faɗa a ce in ya gana ma kawai ana ana ruwa sama sai ce shi banda shi banda gonarsa a kai yake je duba je a duba kawai a gani akwai abin da ake kawai akwai abin da ake bai san wallahi in kuma kace kai ma kaya da wannan abin da yake yi to ai kaya ne kuma yana da kaso a wajen rubiya tasarrufi na abin da ubangiji shi kada yake yi Allah ta'ala ta Allahu khaliq kulli shay ubangiji shine ya halicci komai da komai to kaga kai ka ce kuma akwai wanda yake da wani kware kware yi shi ma tasarrufi ba zai yi ba ibn taymiya da yawa ya yi mu'amala da irin wannan in a cikin tafi zaka ga yana gaya maka yanda aka bincika an ga wannan mutane ƙarya suke yi sadaka babu wannan maganar gaskiya ibn taymiya a cikin safadiya yake magana cewa wa amma qalbul a'yan amma kai a ce mutum zai iya juya wasu jika-jika su zama ila ma laysa fi tabi'iha al-inqilamu ilayhi abinda a dabi'a ba za ka iya juyawa ba a jariyar ya koma ya zama wata mage kaga wannan wata wani mage kaga wannan da sauki sauki dama an sai yana yi amma kawai mu yanzu dan adam kawai a ce mutum ya juya ya zama wani wani zaki to kaga da me kai kenan kaga so kake kace sihiri ne sa kai wannan to shine ta biya ke cewa ka masilin hashabi haywanan kamar wani abu kawai da skare ya zama dan adam ya zama wata dabba hassasan mai ji wuta harrikan mai motsi bil irada da cikakken irada abinda kake magana fa yanzu idan dan adam ya zama kuciya shi ma zai je ci ya ci tsaba shi ma zai je ne ci wani abincin namu idan sanda ta zama ta zama ta zama wato macijiya za ta koma daga bata rinka haihuwa kuma shi namijin mace kumurci ya take ta duk za a wannan kake magana na za samu wannan wannan zan halitta ce shi ne jami'a ke cewa wanda yake da irada ya bulugu isiyan wa hibalan ko kuma ka ce wai zai iya samun wasu yan adam ko wasu halittu su yamai da su sanda da skararru ko su zama wato igiyoyi wala ta kayyar kuma ba zai iya canja ayi ayi dawo halitta sa ba zai iya dawo ba ce falisa hadha min maqduril bashar wannan dan adam zai iya ba la mu'tadan wala nadira ko abin da aka saba gani ko nadiri ma ba zai yi ba ko kadan ba zai yi ba wala yahsulu bi quwa nafsin aslan yace wannan ba a ce za a samu wannan juya jirkicewa daga wani halitta zuwa wani halitta babu babu wani wani karfi na koyi da zai za a iya samu da irin wannan juyawa juyawan kace wani a samu shi ba zai samu ba zai faru ba kwata wani amsa da kama ganin ibn taymiya saboda ibn taymiya yayi mu'amala da irin waɗannan mutanen ya shiga cikin su ne ya san su waye su saboda haka in suka in suka san akwai wasu in suka zo suna mushi barazan zaka a cikin tafansa yana cewa in kana da kai kaza sai ce in kana da kai kaza kamar masu zuwa suna cewa su suna shiga suna fitowa yace a ai abinda wani abu ne wani sananne in kun je kun sa wasu abubuwa a jikinku ai an san wannan lokacin wacce kawo wacce kaya ni ma inda ne wankan sai mu shiga tare da kai ai ibn tabiya da yake ya san amma mu da kaga galibi mu san irin waɗannan abubuwan ba sai ya ga tunda ba muna shiga su bane ba kuma laifi bane in muka ki shiga tunda dama wato shiga cikin su din sharri ne za su kawo maka tashwishi a cikin addinin ka to amma dai wanda suka yi bincike sun san cewa wannan abu ba haka yake ba wannan abu ba haka yake ba kuma duk wasu tubabbun matsafa sun za su gaya maka cewa abin duk bige ne a ce maka wai wani kudi wannan wani ke bani labari a abin da suke yi ba kudi za kudi suke samu sosai sai su je samu wasu kudade na waje inda za su cuce kudin in aka zo sai a zo da wani akwati in aka zo da wani akwati za a mushi wasu gida gida gida gida gida haka sai a zo a ce to da kawo kawo da kake bukata akwai inda in aka sa shi kuma ya san inda zai je taba sai da ko kuɗi mai dan babu babu shi duka babu abu za a maka aiki sosai wasu gida gida suke aure wallahi haka suka fada gida gida suke amma wani zai tsammanin wannan wai aiki abin nan duka za duka za ne ba haka bane ba gaskiya ne ba suna iya zuwa su ga cewa ka ga a ce wani ya ce maka ai din aka biyo layi yace wallahi ba in da aka taba da dambasa sai ka saya a ai ka ga sai bai zai bi addu'a ba ko kuma da ya zo shi kenan wani aljani ya shige shi ya saka zuciyarsa sai da ya saya sai ya koma gida baya dinka ce ni ba sai ya kai ba ita ai ai tsaki aka maka ai ba ta maka aljani zai shiga ya tasar da a wasu wasi ko ya sa maka wani abu zuciya ba abin da aka yi magana shine ya juya wani abu daga wannan halitta zuwa wannan halitta ba ya iya yi babu wanda zai iya yin wannan wannan lamari na ubangiji shi kadai Allahu khaliqu kulli shay'in huwa ala kulli shay'in wakil a ibn tamiya yayi magana cewa shi yasa lokacin da sahabatu fir'auna matsafin fir'auna lokacin da suka jefa sandunansu da na bisa jefa nasa da jefa tasa sandan sai suka gane cewa to wannan ba irin zaɓayen tasu ba ce tasu ta hayi ne shi kuma shi kuma nasa kawai gashi hakika wannan maciji ne ko sun gane haka shi za Allah ta'ala yake cewa fa ulqiya sahatu sajidin suna gani sai suka sai suka fadi kawai shikenan da sujada qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun ah so wannan shine abin da ibn taymiya ya faɗa a cikin tafsirin sa al-bagawi shi ma ya faɗa wannan magana makamancin wannan yace wa qila wasu na faɗan cewa yu'athiru fi qalbi al-a'yani faj'al al-adami ala sufil hima cewa ana iya samun matsafi ya juya da dan adam ya zama ya zama jaki wa yaj'al al-himara ala sufil kalbi ko ya maida wato jaki ya zama suran kare wala sahu anna zalika takhayyib amma da muke mafi inganci wannan duk wato rufa ido ne kawai an da muka ido ne amma ba shi da hakikani ba da za ku kaba ku kerin wannan matsafin in kuka masa duka za ku ga abubuwa suna bayyana ina gaya maka dan akwai wanda suka gwada haka za su ga maka cewa da aka gwada aka yi kejin din sosai aka ce ba kai ba wajen aka mishi duka sai aka gane shi a ina ne shi wato wannan kwai ko kuma wani wani doya ko meye da ya ce maka wai shi dan uwan naku a ina ne bangaren dan uwan naku ke dane ko bangaren kuma doyan take amma ba shi ne ba ba shi ne ba ba ya da dama ya ce wai zai mai da wani dan adam ya zama doya ne kai isa ba wanda nan bayyana ubangiji shi daya amma abinda kawai yan wato matsafa ke iya yi shine wato suna iya jefa maka wani aljani wanda zai iya sa wato a samu tarhibul mizaj wato wani yanayin mood din ka canja a kuma wannan ba wani abu ko dan adam wani iya yi yanzu dan adam ina son kaso kaso wata yarinya ne za a maka ya yi san yadda zai yi kallon me kai da manganu a ana yi sai haka shi da ita ke cewa ma to abinda dan adam ba zai yi sai ya ga yawa wannan abinda wani zai ta magana kawai ya sa kai kaso abinda ba shine ba wani sayayya a kallo zaka yi a ya yi ina masu masu wato kayan ake ce musu kowane ne ne in wasu in kai zaka sai abu kawai sai zo su taya bansa su taya bansa har sai ka sai ka yadda cewa wannan abin da zaka zo ka saya na in shadda ce babu kamanta sai ka ji muka san cewa wannan cutar ka suka yi babu abin da azumi zai yi wanda sai ka samu da da zai yi fiye da wannan ba azumi shi yanzu yanzu zai raba tsakanin mutane biyu ne kawai amma dan adam in ya ga dama sai ya hada gari fada yakin ba sa ana magana yakin basus wata mata ce daya kawai ta hada rigima shekara 40 ana yi amma zani ba ya zo haka ya samu wani ɗumba ɗin gurgu haka biyu a sai dai yaje ya yi can ya can ya can ya can can a wani adam in ya dasa wani wata bala'in a waje to sai kaga an kashe rai an kashe rai an kashe rai ko an rasa wai waye ja wannan musibar ne sai can karshe saboda haka wato ya kamata a fahimci cewa canja dan wani halitta zuwa wata halitta to wannan ana samu shi daga wanda yake alqadin muftar wanda yake mai cikakken iko kuma mai zabi Allah ta'ala ko shine yakhluqu ma yasha'u wa yahtar ubangiji shine yake halittar abin da ya gara kuma yake zabi yace wane zama fari wane zama baki wane zama kaza wala ubangiji ne kadai ke yi amma dan shiga zuciya dan aje shike dan aje kawai a samu a sa jikinsa ko a shanye mishi kafa to in ya ji ya shanye kafa yana tafiya magudanar jini ya ka jini ba tafiya a wajen ya ji ya kukunta maka waje ba idan banci tsakanin kasa wani wata dan ta'adda shi ma maka duka dai a ciki babu banci duk wani abu da ne shi yana iya shiga ne cikin gogoran jini ya shigo dan adam ba ya shiga sai dai samu wani abu ya dinga dukan karshe abu ne guda daya sau da haka wannan wani abu ne wanda yake ga wanda ya san yadda abubuwan suke to ya san babu wani abu mamaki kuma ubangiji ya ba su dama saboda mu ya jaraba mu ya ba su dama saboda mu ya jaraba mu ya ga wane ne zai tsaya kyam da imanin sa kuma wane ne kuma zai tsaya imanin sa ya rawa kamar yadda aka sani ma'ajani ya shiga cikin jikin dan adam ya haifar da wasu abubuwa ya canza mishi wato yanayin wato yanayin da ke jin kansa na farin ciki ko kishiyansa ko rashin lafiya ko abin da ya kamata wanda aljanu suna iya wannan mazala sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata da hadisi mutawatiri hadisin Aisha hadisin Zaid ibn Arqam hadisai ne suna cikin kusan as-sihah ba sa bukatar bincike Hisham ibn Urwa yana rubutuwa daga babansa Urwa ibn Zubair daga Aisha wannan wanda suka rubuta hadisin daga Urwa ibn Zubair al-Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i yana cewa kusan mutane ne goma sha suka rubuta wannan hadisin ba a bukata ba ka bukata ma kai tattama kan hadisin mutane goma sha tsakanin madani da basri da kufi suka rubuta wannan hadisi daga sha'ibin urwa hadisi ya tabbatacce cewa maza Allah akwai labid ibn asam ya je ya mashi sigiri maza Allah ya sami bangaren mu'amalarsa da iyali wannan shine kai aka taba sa ba bangaren wato wajen wajen wato isar da sakon sa ba ba bangaren mu'amalarsa na waje ba wannan dan ba isa ba amma ubangiji saboda ya nuna ya nuna mana mu ma idan sihiri ya kama mu ya zamu yi shikenan sai ya sa wato badadin sa shi ma sihirin ya kama sa kuma ya masa komai ba bai masa koyi ba ai ka tabbatar dai lamid bin asan ba zai mishi sihiri wai dan kawai tsaya tsakanin shi da matarsa ba ba wani ai zai wannan ba domin ya riba a gurin sa me yasa suke adawa addini ne an yi dan addini ko addinin ubangiji ya rike shi kamar yadda kuma lokacin sa bashi guba ai guba da na jikin sa ba cire ba cire guba akai ba da ubangiji ya gana wata ce a bayar da guba amma aka tsira guba a jikin amma kuma ya ji gaba da isar da sakon haka sai ne zo mutuwa kuma ya ji guban kuma dawo sai aka cewa manzo Allah wato sihiri ya kama shi wannan ba nuna wani wani wato matsala game da annabtakarsa bai taba annabtakarsa ba hadisi ya tabbata wannan hadisi ne kusan yayi tawaturi Zaid bin Arqam bin Arqam ya rawaito Aisha ta rawaito da sauransu da sauransu sun rawaito cewa lalle manzo Allah an masa sihiri kuma ubangiji ya kubutar da shi daga cikin wato sihiri da yafi kowanne sihiri sarkakiya wanda zaka ga su kansu masu irin wannan sukan wani lokaci sukan kawo maka wasu istishkalat sai su kansu to an ce dai ubangiji shi kadai ya san gaibi amma dai muna yin wasu abubuwa kuma sai ka gari gashi ubangiji ya ga sai da mu gaibi wannan gaibin ne ko ba gaibi ba wannan duk in ka ji ina faɗa maka wannan to an ta wani da ya taɓa faɗa mun irin wannan magana ne irin wannan abubuwa galibi babu wani ilimi ilimi na tsafi mai wuya al'amari irin ilimin taurari wannan tsafi na taurari da kudin muna magana za ka ga sau da dama na farko dai gashi dama ilimin an kokarin mai da shi da addini tare da addini mai suke tafiya tsamu ana ganin kamar wani abu ne da annabi suleiman ya yi annabi dauda ya yi kaza kaza wani wani ya yi da wasu bayan allah su ma suna yi daga allah shi ma in dan je can ya wuce can wato mutane ba sa ganta shi ma duk zai yi wannan ba ba wani abu ne ilimi ne na batsuni ba na sarari ba kuma ku yi shari'a ne ku je ku shari'a ku yi sallah ku yi azumin ku amma in ka zo ka koma wannan ilimin to wannan ilimi da ba ne duk wani ya daga cikin ilimin da sufaye wasu daga cikin suka halatta ga kansu cewa sa iya yi wani ba kuma sa iya yi ilimin su ne na musamman wannan Allah kyauta to shi ne muka ce shi ilimi na taurari wani lokaci malamai suna raba suna bambanta a ce akwai at-tarjima akwai ilimin nujum kuma bambanta da amfani a larabci ilmin nujum shine sai kira wato ilmin nujum al-hisabi ilmin nujum al-hisabi ilmi na taurari wanda yake shi lissafi ake da shi galibi a turance su ma suna ban mana su ce mishi astronomy a wannan kamar da na sha faɗa a gidan duk babu wacce tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ilimi ne in ka sani ake yi shi kenan in ka san cewa wato kaza da kaza za a yi dare ɗaya ko za a yi kaza ka je kai binciken ka shikenan ba bambanci tsakanin wanda suke weather forecasting mu ma a namu online level akwai irin hadarin da mun gani kawai za mu ce a wannan hadarin za a sha yau kuma ka ga lalle ubangiji ya gaskata mu saboda mun saba wani abu ne da muka saba yau da gobe wanda ya kuma ɗara mu ilimi ko da gaya maka ilimin kuma da ya ɗara haka kamar yadda kuma da ranar mun ga shi wannan dan wannan gajima mai ba gajimar sunansa ne yake sunansa ran da yake banda shi da Hausa bakan gizo ko yawa to shi wannan da mun ganci zamu ci to dai ruwan mu dai sai addu'a kuma in ba ubangiji ne wato ya kai tashi ba ya sako da ruwa wannan wani abu ne da muka aka saba yau da gobe yau da gobe da gobe saboda haka shi ma ilmin astronomy ilmin nujum wannan wani abu ne da ubangiji da matan alqur'ani ma ya tabga mana misalai da su ya tabga mana misalai da rana da wata da taurari ubangiji ne ya faɗa yake cewa wa huwa alladhi ja'ala shamsa ziya'an wal qamara nura والقمر نورا وقدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب yace ubangiji shi ya halitta muku wato rana ya sanya rana ya zama wato haske ya sanya kuma wato wata ya zama haske ne amma ba mai kuna ba shine annu hasken da bai da kuna amma kaga rana ka san ka zo shiga cikin rana ka ji kunanta to wannan shine abdiha sai ubangiji ce wa qaddarnahu manazila muka kuma kaddara shi manzila manzila to manzila manzila za ka sai ka ilimi za ka san ina ne manzilan nasa cewa yanzu yana manzilan kaza yana manzilan kaza yana manzilan kaza yace ce li ta'lam wa adadin sinin wal hisab sai da kusan wato adadin shekaru da lissafi lissafi sai da wannan shine ilmul nujum al hisabi bangaren sanin lissafi wannan babu ko na abu akan sa wannan duk wato ilimi ne na musamman wani wanda ya koya ba idan mai tsakanin musulmi da ba musulmi ba har a jami'a har a wanda ba ba jami'a ba har a wato a ordinary irin secondary school level ina ana ana kantar da shi ga wanda yake ya sun tashi su ana kantar da irin wannan ilmuka ana iya yi abinda ake da matsala shine wato ilmun nujum ko at-tajjim kenan ilmun nujum at-ta'thiri ilimi na taurari wanda wanda za a ce yana tasiri shi tawara shi tawara da yanzu yake wato lokacin sa ne yanzu to yana tasiri da abin da ke faruwa a ƙasa duka kuma yana da wani wato ƙarfi wacce take karfi mai ketawa zuwa cikin halittu wanda suke rayuwa a ƙasa sannan kuma idan aka zo aka nemi taimakonsa cewa ina son abin a yi nasara amma sai na gani ina ne shi lokacin nasararsa lokacin sa'idinsa ba nahisinsa ba sa'idi shi ne lokacin nasara da na mauta nahisi lokacin rashin shi'ucinsa to sai in kauce ma lokacin shi'ucinsa saboda in samu albarka a kasuwanci na to shine kaga wato kana tsammanin cewa abin da kake nema na alkhairi zai iya baka kenan abin da kake ka guje mana shaidi kuma zai iya zai iya wato kare ka to wannan kuma kaga zama kafirci kuma wannan ke tsafin da ake magana wannan duk malamai sun yi ijma'i akan cewa duk wani sihiri wanda wannan kuma shedanu ke yi shedanu ke yi tsafa dan an jefa akwai ci gaba dai wannan labaran na da yawa ni na samu kira suke akan wannan sosai ba kuma laifi bane ibn taymiya ya riga yawa akan wannan saboda to da dama wani lokaci yanda suke mana tambayoyi ko su ba mu wasu wasu abubuwa wanda kai ustazu ba za ka san shi ba sai su suna fita ka gani ka ga baka sani ba ustazu ustazu baka sani ba to amma in ka je kana dan ka bincika din ka bincika ka ga duk abin da aka rubuta duk abin da aka rubuta kusan waɗannan abubuwan duk akwai suna nan suna nan za ka ga ɗaliban ilimi ke magana fa ba wai ana kana iya ka je ka duba shamsu ma'arif kubra yana nan kitabul ajnas yana nan za ka gani kusan da can injiniya na ce ba a shekarun baya a bayan jarida ba suke wannan sai su fita ce to in ka za ka kaza a lokacin kaza ne a lokacin kaza ne to za a samu nasara a lokacin kaza wannan wani abu ne da aka sani ko a talabijin ana yi za a ga wata ta fito kawai daga ita sai minisket a dai a dai baya yanzu ba cika kallon tashoshin labarai na na wato larabawa ba amma da can da can muna kallon za a ga ta fito daga ita sai minisket haka ta tsinke abu dan kasan ba ilimi na musamman ba ta fito kawai ta ce to shi ke dan minti biyar za a bata ba ya wuce minti biyar to idan in an haka kaza in kana son ka samu nasara to ka fito lokaci kaza ne a gobe a gobe kenan yanda ake wani fokas a ce gobe ai kaza gobe ai kaza a yana ta ana zuwa ba a ba wasu mutane su ma ka fito ce maka to in zaka kaza in ka ka fito a lokacin kaza ba za ka yi daidai ba ba za ka ba ka samu wato rashin nasara da a ba ta nan dama kasan larabawa a lokacin malamai sun yi ijma'in cewa duk wani wanda yake sihiri wanda yake neman taimakon aljannu a huyin shirka da na sihiri din ya kuma rika ganin cewa wato taurarin da su suke masa komi ta hanyar wani aljani dan in ka je kana duba littafin shamsu ma'arifi kuma zai ga maka cewa a taurarin taurarin suna da wasu masu gadin su ne shi yana kiransu wai kila masu zama mala'iku mu kuma muna kiransu aljani ba wani mala'iku ina zai ga wani mala'iku kana kana kin yin sallah kace zaka ga mala'ika kana kin sallah mala'ikun da aka ce wani lokaci ma haka nan ma wanda suke maka addu'a masallaci hadafi wannan in kai za ka dan baka tukuna sai ka je ka gyaro alwalanka a ba ka zo kana kin yin sallah kuma kace za ka ga mala'ika ina aka ga shedani dai shedani ka gani tsaba ba wani abu kuma kuma kawai haka nan kawai ka shi wannan wayin mala'ika wai zai sa ka kashe wani sai an je lahira kuma za a ga maka wani inda ka je ka rufe wannan to za a aka rufe mushi baki sai an je lahira zalunci ne ba aka yi ba malaika ta muku ita muku aka zalunci haba mutane ina tunanin ku yake a ce a kashe wani kuma ba malaika ne zai taimake ka wajen kashe wani ko kuma kace malaika ne haba kamar yaudar kanmu eh shi ubangiji ba ka ba ka yaudar sa irin wannan yaudar in aka je zai ga maka ya san khayratul a'yun ma shi malaiku ba sun sani balle shi duk wanda yake wato akwai mace tsakanin wanda yake sihirinsa dabu ne kawai irin illusion din da yake yi ko ya je ya ce bari sa bari sa hannu a wuta abu nan wani abu ne sa akwai wani dan wani abu mai da suke shafa sai ka sa a wuta ka ga kuma wuta ka kaba kaza to wannan kaga dabu ne da yi da rufa ido wato kusan ba ya maka wayo ne shi da ya maka ya zara ya maka to wannan shi yana daga cikin wanda ya kafirta kuma za a kashe shi wanda malamin isa bane amma wanda shi aka san cewa shi gaba ki da yanka yake zai raba aljani ya zo ya yanka dabba ta ƙeya ko ya binne su duk wannan sai lokacin siyasa duk mu ga haka ba za ka cewa da gashi nan ai kawai ya je asa an je asa sabbin sabbin a wannan wanda me ake kira dabbobi awakai wanda suke sabbi wanda suke irin yan matan nan ko yan mata ko wanda suke shi wanda yake saurayi guda biyu ko uku sai ce abin da ransu a bar shi imani yace wai ai magani zai da shi magani zai ga magani kuwa amma maganan wanda zai zo kuma shi kawai dan dabo yake yi kawai kokarin ya shiga ya ce ya shiga wuta ya fito ba abin da faru wannan malamai sun yi sabani shafi'i shafi'i yana ganin irin wannan ba za ka ce sun kafuta ba ya fita a cikin kitabul umma yace idza ta'allama sihira idan yaje ya koyi sihiri kullu da usai mu ce masa siflana sihiraka to ga mana me kake a sihirin tsafin naka fa in wasafa ma yajibul kufra idan ya bada labarin abin da yake wajabtar da kafirci mitla ma taqadahu ahlu babila kun ji ko da ba tawarin maganan ilimin tawari da wajen babila wajen babila sune suka dauye mishi gindi shi irin abinda mutanen babila suke suka kudurta min takarruf ila alkawakib wajen suna neman kusanci zuwa ga wannan taurarin a sab'a guda bakwai wa annaha kuma sai kariya cewa tafa'alu ma yatamasu minha cewa duk abinda aka nemi taurarin nan yayi zai yi ya biya musu bukata huwa kafin wannan kafiri in ya zama kafiri to kaga shikenan sai a je wato a ga kuma wato me hukuncin sa kashe shi za a yi koya za a yi wannan zai magana shi sannan wani lokaci wasu na wasu na kokarin yaudaran kansu ya san cewa shi duk rayuwarsa gabaki dai shi ya ta'allaka ne ga wannan taurarin amma sai ce a amma fara ubangiji na dogara wannan shine wato ibafa ramziya ibafa ramziya shine wani symbolic abu kawai yake yi kamar wato wani sarki ne da je kana yi ka amma dai an san ce an san ga ga executive power din ne cikakken ikon shi to zai an ce in kana san kaza ka kaje wajen wancan ceremonial leader kaje wajen shi wancan wanda shine executive leader to kaga yanzu kun ce ubangiji shi baya iya koyi sai shi wanda wara amma kun ce wai an shi ke ai shi ma su dama wannan aka ga ya zama wani symbolic kenan ya zama wani ramzi ramzi kuma ya zama wani da kana yi ka kenan to me me aikin shi ubangiji ubangiji mai karfi ne ubangiji yana halitta ubangiji yana zabi ubangiji yana cewa ai yana cewa ki ko kun dauka wannan aikin kuma ta wara to kaga ba zai ci ku ba sadaka ba zai fushe mai yin irin wannan ilimi ya dauki kaco kam ya ce tawara ne shike yin komi abinsa in yayi kudi tauraro in bai kudi ba tauraro in matar shi ta yi fara kafa tauraro in ta yi baka kafa tauraro ka ce wai wannan wai ba za ka ce masa wai wai wato ya yarda wannan aiki tauraro ne ba wai ya yarda wai ubangiji ke yi ai ya mata dama ne a wannan ba zai amfana da shi da komai ba wajen ubangiji ubangiji ya san ha'inci ko da mu yanzu ya ga wannan yaudara ta hanyar wajen ubangiji ubangiji ba zai da wannan da wannan uzurin nasa na banza ba sai da duk wanda aka samu abin da yake yi yana daukan rububiyar ubangiji ne ya ba taurara ko ya je yana yin yanka ko a ce ya bar sallah ya ki musamman sallar asar da ubangiji ke santa satul wusta a ce ba za ka yi sallar asar ba ko a ce a ka daina yin sallar a cikin dami ko a ce ko a ce in za ka yi ka daina yin alula duk wanda ya koma aikin sa gidan yin irin wannan aka bincika aka tabbatar da kafircin sa to a shi in an zo za a kai shi haddi za a kai shi ko kafirci za a kai shi a idan malamai abinda suka fi tafiya a kansa kuma wannan shine fatawar Imam Ahmad Imam Malik da sauran malamai idan ya zama wato kafirci yake yi da wannan tsafin nasa irin wannan abin da zai je dingina wa tauraro abubuwan da ubangiji ne kadai ke iya yi to wannan za a yi shi ne wato mukaddar ya yi ridda za a kashe shi amma idan ya zama na dabo yake yi kawai yana yana kokari ya ce ya shiga wuta ya fito babu abin da ya faru ya shigo ta ya ya shiga ta baki ya fito ta ta wato duwawunta ko wani abu kamancin wannan yana dai da muna yara ake ake wato kokarin cewa za a tada yara ko a dinga gani duk wani wanda yake ma yaro na da basira zai ga ya ga maka duk ƙarya ake wani ba wani gaskiya a ciki a cewa ya shiga ta baki ya fito ta ina ta baya ba ba wannan magana ƙarya ne kawai da fa'ida ne to in irin wannan ne to malamai suka yi sabani a iya kashe wannan wannan suka ce wannan al'azhar shi ma'asiya ne saboda ai wani abu da shi shahara yake wasu abubuwa ma'asiya ne wannan wato yana yin da fa'ida ne ya shiga cikin wuta ya fito wannan da fa'ida yake maka kawai ko kuma wani abu ya shafa ba wai da gaske wato aljanu ke taimakon sa ba in ya zama aljanu ke taimakon sa ke bi musu idan to kaga yana yin taimakon aljanu kuma wannan kuma kaga wata magana ce daban za ta koma maganar kafirci ko musulunci amma in ya zama wani abu ya shafa ko wani abu yake yi a sinima ko san akwai abin da ake da a sinima kawai zai zo yana yin wasu abubuwa a gaban majiki amma an shirya da wasu da wasu yan wato mutanen ƙuri suna nan yayin da ya ce ruwa ruwa yake so to akwai wanda zai ba su ruwa din wannan wani abu ne da ake yi wani abu za ka gani na su damar sosai in irin wannan ake yi kawai da kokarin haɗaka aka yi da alayin da wasu mutane suke yi mishi wannan abu yake cewa shi ke yi to wani wasu daga cikin malamai suna cewa ba za a kashe shi ba imam shafi'i yana da wannan ra'ayi yana cewa ba za a kashe shi ba amma dai ibnu taymiya yana cewa ko irin wannan din ba ko wannan din in ya zama yana cikin imanin mutane to ya halatta shugaba ya ce yau kun shi a ta'aziri ya ce kai shi saboda tsaban wato ya wato kaman bulaliya wani wanda yake baya yi yake shirin zai yi to shi ma sai ya zama ya wato faɗaku malamai sun yi magana cewa to yanzu misali in kafa a kama shi kafa a kama matsafin wanda za a kashe shi sai ya ce a tuba shin tubar za ta masa amfani imamu malik da imamu ahmad suna cewa wannan layin sa tabu inda an riga an kama shi an taba sani yana wannan tsafin kawai a kama shi a kashe shi kawai saboda mai suka ce ai matsaji ba a sanin tubansa wa ya sanin shekan ya je daki sai yana abin sa ba wani abu ne da mutan ai wani abu su daban na koyi yana yi zai ina ka sani kai zai ci gaba da bata muku imanin anguwa ne mutane ba ku sani ba Imam Shafi'i shi yake cewa a'a ai babu wani babu wani laifi ba ce yana da akwai tuba kamar shirka yana ganin inda ya riga ya tuba musamman in ba a kama shi ba in an riga an kama shi mu shi kenan wannan za a tuba ko sai ya can tsakanin shi da ubangiji amma sai a dauki dukkan musulunci a kansa amma in ya riga in bai riga in ya riga wato ya tuba kafin a kama shi za mu shafi yana ganin a iya kyale shi amma shi kenan sai a dan tsaya mishi wani dan shadu makin haka a tsaya a bi shi a ginda gindi a gani ya tuba ko bai tuba ba saboda irin wannan zai wuya ga sun tuba tuba tuba wacce take karɓar biya gaskiya zai wuya abin da su imam malik suka faɗa ba wani magana tana nesa ne ba gani ma a ba su cewa sun tuba to wallahi tuba mazuni ne in aka bi aka je zai za ga ya fara kakarwa ce zai kuma ruwa ni din nan wani wani ya bugon waya ina jin za ka shekara uku haka ina jin ko da azumi irin wannan azumi shi ma ya da nan na gargar haka na gargar haka to amma da ya je can garin su sai wani ya mushi wani wasu suka mushi wani laifi kusan akwai wato kokarin wani ko dan uwansa ne na mata asalin research labarin ko dan uwansa ne aka yi masa tsafi ko wani abu to shi bugon wani bugon wani da yake shine to yana son fa zai dan koma ruwa ne a gamba zai wuce kuɗa abu da ya canje ce yana so yake wani shi ma ya dan je yayi saboda inda musu fa ce ba shi fa ba kan wannan sani ba in ai fa zai dawo tuba da Allah fa yaya ce a ai kai a kare ya ka tuba a je da a samu a samu ta hanya a je in ka shiga waye waye sanin shi ka zaka dawo sai zama kai kana aikawa kuma suna aikawa su ce a ci gaba a ci gaba kawai kaga an ci gaba kuma Allah ya kyauta a bar wannan abubuwan shi ya fi alkhairi shi ya fi alkhairi amma dai in mutum ya riga ya tuba ba a riga an kama shi ba to magana imamu shafi'i wannan magana ce wacce take tana da tana da wato karfin gaske kwarai da gaske sahabbai da yawa ya tabbata sahabbai wajen abamu amu ya ce wa saha an an salatatin min sahaba ya tabbata daga sahabbai wurin guda uku cewa sun kashe mai sihiri sun kashe mai sihiri dama dai tunda ubangiji a wannan aya kusan wajeje guda shida ko bakwai ya dinga jefa musu kaulatan kaga dai da can musulmi ne kuma aka ce mishi ya zama kaula san ai kaga maganar da ta zo maganar kan shi ya dama dole ba ta bayyana to amma malamai sun yi maganar cewa shin muna da wasu magabata da suka kashe matsafi eh akwai akwai daga cikin magabata akwai Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa ruwayanta tana yana cikin wato musannad Abu Bakr Sanani yana cikin kuma wato sunan asan kabila Imam al-Baihaqi hadisi na Nafi Maula ibn Umar daga Abdullah ibn Umar wannan ya tabbata ya tabbata har ma sai na Uthman yace ya kika dauka a halinki haka ba za ki bari sai abin ya zo dan mu ba sai Umar yace yace mata to ai mata maza Allah ce fa kuma ita wacce da aka ce mata da aka shi ta nan ba ta faɗa cewa tsaki take yi me za ka tsaya ana wani dogon bayani bayan dai an riga da ba ta akwai hajji akan ta ta wancan banda banda hafsa akwai sai wannan jindubul khair jindubul khair jindubul khair zuwa yayi ya samu wani wani na wato wasan sihiri kawai sai ya fille mu wani a zahiri shikenan ga kai ga ga jiki kowanne yayi gefe sai kuma ya dauko kai a samu shi ya dawo da shi kaga wato yana yana wato ya da mata tuke nace a to masha Allah sai je samu takobin sai fille mishi kai ce to kai ma dawo dawo da naka in gani dawo da naka bai dawo da shi ba sai to yaya da kanka in zaka iya wannan ruwayan jindubul khair yana yana wajen imamu tabarani wannan ruwaya yana wajen imamu darqutni yana wajen usul kamil al-baihaqi da isnadi tabbatacce daga Khalid ibn Mihran al-Hazza daga Abu Uthman Abdurrahman ibn Mul daga daga wato shi jindubul khair wannan shi ma isnadi ya tabbatacce ya tabbata banda jindubul khair sai kuma wato juz ibn muawiya juz ibn muawiya sai da umar ya aika musu da wasiƙa cewa daga cikin abubuwan da ya ce su yi shi ne su je su sami a niktulu kulla sahir duk wani matsafi ku kashe shi duk wani matsafi ku kashe shi wannan yana kitabul umar imam shafi'i hadisin amr bin dinar daga bajana yana ba da labari a cewa wato littafin umar ya iso musu lokacin shi sakatare ne na shi wannan juzu ibn muawiya saboda haka kashe matsafi wannan abu ya tabbata a shari'a a duk wanda ka ja ce maka wai shi babu inda aka shirya kashe matsafi to wannan shine ne bai sani ba qur'ani ya riga tun ko ba ko sai qur'ani Qur'ani ya sa mishi kaula san to aga lalle sai a kashe shi sai a kashe shi balle kuma gashi sahabbai an samu sun ya kai babu Muhammad yake cewa ba san wanda ya saba game daga sahabbai ba wajen cewa bakafi in yayi yana shan tsafin sa to a kashe shi amma tafiya wajen mai sihiri dan mutum ya je ya koya dan mutum ya je ya koya ya je ce zai koya sihiri ubangiji kaga anan ya ya faɗi cewa koya sihirin ba shi kaje wato kafirci ne to idan ya je ya koya ne saboda ya yi aiki da na sihiri din ya je ya koya saboda ya yi aiki da sihiri shi ba zama gogaggen matsafi a to wannan shi ma a wato wannan yana tare da wato a a shi matsafin a wajen kafirci yana tare da matsafin a wajen kafirci dan ba zai je ya koya abin da bai koyar da shi ba amma idan ya je ya koya ne a saboda kawai wato ya je ba ya ba idan sa kwarkwatan ido yace bari in je in je in ga mai da sige dan yi to wannan imanin sa na cikin garadi kwarai da gaske wannan kabila ce min kabila da zuru kamar da malamai suka faɗa zuwa ko wajen shi wajen matsafin da neman taimako ko a ce za a je wajen neman addu'a wanda malamai sun tattauna saboda hadisai guda biyu ɗaya na cikin sahih muslim ɗaya kuma yana cikin kullu tafai na hadisi hadisin farko da yazo shine hadisin cewa man ata arrafan fasalahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 yawman duk wanda ya je wajen wani matsafi ya tambaye shi akan wani abu ko ma bai shi to za a karban masa sallah ba na tsawon kwana 40 wannan yana cikin sahih muslim banda shi kuma akwai hadisi na Abdullah dan Abbas ba za da yake cewa man ata kahinan duk wanda ya je wajen wani matsafi fa saddaqahu bima yaqulu ya yadda da abin da yake faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammad ya kafirce abin da aka saka ala muhammad suka ce to kaga can an ce ba na kwana 40 na kuma an ce kuma ya kafirce to wanne ne ba wanne ne ba wannan hadisin hadisi ne wanda yake hasan bi shawahidi imam al-bazzar da imam tabarani sun fitar da shi daga hadisin abdullahi dan abbas sannan kuma ali bin abi talib ana ruwaito wannan ruwayan daga wajen kamar da ke da imam tabarani sannan kuma abu huraira kamar da yake cikin sunan na wato abu dauda da kuma wasu na imam ahmad a hadisi ne wanda ke hasan bi shawahidi malamai sun tattauna akan cewa menene zai zama kafirci menene zai zama zuwa kawai menene zai zama wato a ma'asiya ne kabira cikin kamar irin dunau suka ce idan mutum da ya tafi ya da cewa shi wani kasashe ne a wajen ubangiji wani ba ya da cewa wajen ubangiji ya san cewa ma da ya je kawai dai yanzu ya riga kamar wani irin wannan wanda yake cewa shi yanzu iya kowa ruwa saboda a gwangwada rai tsakanin shi da wancan to shi ma ana sa iya samun kaga wani lokaci ka ji ta ce maka malam wallahi na je amma na riga na yi magani bai yi ba na yi kiyam lali bai yi ba na yi kafin qur'ani bai yi ba sai na ga tunda dai aljanu da aljanu ne mugaye da mugaye ne tunda shi ma wani matsafin mugu ne amma yana da wasu mugaye da suka fi wancan mugunta sai na ce to kai ka je ka ɗauko wanda suke wani babban mugu ya zo wannan karamin mugu shi kuma ya kore shi waka zalika ni walli ba ga zalimi da ba abu ma kam yaksibuna idan suka je a irin wannan sigar kaga ai ya tambaye shi ne kan wani abu kawai ya masa saboda dai ya zalunci shi ma ba wai dan ya yarda cewa shi wannan matsafin wani abu yana da wata cewa kan ubangiji ba to wannan zaka dauka sallah sallah fara ba wannan mutlaqin ya je kawai ya tambaya a irin wannan sigar amma da zai je ya ce ya dauki wani wato rububiyya ya ba ya ba shi wannan mutumin shi da manzala Allah da yake fasaddaqahu bima yaqulu ay fasaddaqahu bima yad'i min tasarrufi rububiyya ya gaskata ta abin da yake cewa zai iya yin abin da ubangiji ke yi irinsa zai san gaibi in yadda ubangiji ke sanin gaibi zai iya kashewa yadda ubangiji ke kashewa zai iya rayawa yadda ubangiji ke rayawa kai yadda da wannan da'awar da yake yi haka to wannan mutum ya fahimci mutunci kuma saboda ubangiji shi ke sanin wannan abubuwa inna allaha indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu dhata al-arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wannan abubuwa mafatihul ghaibi na ubangiji yace ya yace shi yana yi yana gani har hanji kace ya faɗa maka kace kai ma ka yadda to yanzu wannan ka tare da shi wajen kafirci wajen kafirci Allah ta'ala ya tsare mu Allah kiyaye mana imanin mu a ya gobe da yau ne karshe mu za mu karasa duka insha Allah ta'ala a akwai magana cewa waɗannan haruta da maruta waɗannan wato su mala'ikun nan suna nan a yanzu ko ba sa nan suna nan a yanzu ko ba sa nan a cikin ruwayo dai babu inda aka sarrafa cewa suna nan sai dai wasu daga cikin ruwayo zaka ji ana cewa kamar albayan abdullahi dan abbas da wasu ce fa kuma yu'azzaba ni babila ana musu azaba a babila kamar a cikin ruwayo wasu sun fahimci cewa har yanzu idan an je suna nan to amma dai ruwayan bata to karar ta faɗa ba kamar yadda wasu daga cikin ruwayo zaka ga suna faɗan cewa ita wannan jarabawa da ta same su na ita wannan zuhura din ta same su ne wato bayan kafin a sauka musu da wannan da wannan wato kafin a ce su je babila to amma gaskiyar magana idan ka hada abin da yafi kamata ya zama ubangiji lokacin da malaiku suka nemi wannan abin cewa a ba su wannan amana su ba su jara ba su gani to tun a lokacin da aka aika su ba babila sun zauna suna yin hukunci da gaskiya kamar da Abdullahi dan Abbas yake fada ya kuma bil haqqi to wannan shine hukuncin gaskiya da ubangiji ga mana anan cewa kuma wato sun samu wannan jarabawa wato wannan al-azhar ya zo daga baya don haka ba wani wanda zai zo ya zai zo ce maka ya je ya je garin Babila Babila dake Iraki wasu na cewa a Dimbawun da ne Dimbawun da tana wajen Arai Bahrain da yanzu Iran kamar da su dike fada ba magana bi inganci Babila Iraki ce Babila Iraki ce da duk wanda ya je ya ce ya ga wasu wasu mutane wai a kukulle da kukumi da sasari a jikin su to wannan ba su ya gani ba wannan ba su ya gani ba waɗannan mutane ko ne a nan Babila ne ubangiji ya aje su amma wajen da shi ya sani ya sani wajen waje ne latifi makamin latifi ne waje ne dan da ba iya gani dan da ba iya gani ko kuma ubangiji ma ya bar sun da ya dauke su a wajen ma ya kai su wani waje daga wani waje daga amma dai lallai magana a ce wai hayyana suna babil to wannan babil tana wajen iraki yanzu an san ko ina to idan ne za a ce suna wajen sai dai in ubangiji ya saka ya mana su in kuma ya saka ya mana su da ba ka da dama ka kuma kace su ka gani akwai riwaya a riwayan shi dai wancan wanda ibnu harb ke rawaitowa daga abdurrahman ibn abi zinat daga Hisham ibn Urwa daga Urwa ibn Zubair daga Aisha cewa wannan matan yadda mutul jandal din nan to da ta zo ai daga cikin abin da ta ce masu wai shine wai ta ga da su wajen Babila ta ga wasu mutane su biyu sun sasari a jikin su kaga kamar ba san su ce wai wato kamar wannan su Harun da Marutan nake nan ba wannan ita ta faɗa kuma wani ya zo ya mata da'awa wannan jinsin shi kamar wani ne zai ce maka shi annabi Khadir ne ba an taɓa samu ba an shari ba su ba sai maka sun ga wani ya ce mai shi annabi hadir ne ayyo amma an samu wani da wani sha'an da ya ce shi ne ubangiji ma baki da ba an samu shi abu kal jiran ba wani ya ce masa ya ya to ni ne ubangijin ka yace ƙarya kake yi abu kal jiran an yi haka da shi saboda haka dan ta ce wani ya biya mata da awan cewa shi ne hautar ma wani me a ciki ni ma sai wani da awan ko yau ba wani balle wani ajani wanda kita ma an ga san cewa shi makarici ne wannan bai zama bai zama tabbas ba balle kuma dama a cikin isnadin isnadi ne wanda yake akwai rauni a sai maganan akan abinda ake ruwaitowa daga Ali bin Abi Talib a cewa wato ya zo gittauta na Babilan Iraki na tunda kusan kusan Ali aya daga baya ku bai koma to lokacin da yake rigima da Haruriya mutanen Khawarij to sallah sallah sallah kabar la'asar ta kama shi a wajen Babilan sai kitsa mai sallarsa sai suke ce mata za ka tsaya ka sallah Amir Mu'minina sai ce a ni ba zan sallah a wurin da aka saka musu da azaba ba wannan ya bi ta hanyoyi da dama ya zo imamu tabari ko arrazi ya fitar da shi da isnadinsa zuwa ga abu sali al-ghifari sannan kuma ibn abi shayba ya fitar shi ma ta hanyar ibn abi muhil abdullah ibn abi muhil al-amiri sannan kuma yaqub ibn abi ibn ibn shayba kamar yadda ibn gazabi ya kawo a cikin fathul bari ya ruwaito da isnadinsa ma shi jayyid daga wato al-ambas hudur ibn al-ambas wannan duka sun tabbata in ka hade su duka balle kuma wannan isnadi na karshe ma isnadi na jayyid suka ce zai yi sallah ce shi zai sallah inda yake wato akwai ubangiji ya taba yin azaba a wajen ba to wani dai tsammanin cewa me an ya faɗa wannan magana saboda abin da aka saba sani aka sani na wasihiri ba kuma shine ba shi ali yana ishara ne zuwa ga cewa kasan babilan nan ubangiji ya taba yin azatar da wasu mutane a wajen su waye su namarudu namarudu namarudu ubangiji ya taba masa azaba lokacin da ya ce a yi mishi wani tsauni mai girman gaske zai haura zai ya samu yan saman ya gani ko su ne suke daure ma waɗannan annabawan gidi ya kakkashe su saboda wato sai ubangiji ya bari ya hau sai ubangiji ya rufto da shi ubangiji sautin na ya faɗa cewa kada makarar ladina min qablihim fa ta Allahu bunyanahum bil qawa'id fa kharra alaihim saqafu min fawqihim ubangiji ya faɗa cewa ai wasu sun taɓa yin irin wannan makircin shikenan sai mun ka zoma wato ginin su daga tushe daga tushe ubangiji ya ci kowane ginin ya mai da shi daga na kuma ubangiji kuma ya sanya shi jinka da shi ne fa kharra alaihim saqafu min fawqihim wa atahu al'azab min haythu la yash'urun thumma yawm al-qiyamati yuqdihim wa yaqulu in ayna shuraka'i alladhina kuntum shaquna fihim wannan ayar duka ubangiji malamai suna faɗan cewa akan namrud ta sauka so kaga shi da abin da alike magana namrud kuma kar ku manta aya yana yawan da annabi Ibrahim shi kuma wannan kisan na Harut da Maruta tunda ubangiji ya haɗe mana shi da banu Isra'ila wanda yake ina nuna maka cewa tarihin ya dan yi shige tunda gashi har banu Isra'ila suna iya samun wani ilimi kan waɗannan mutanen wannan shine malamai suke kira da doctora haɗe su da aka da wato banu Isra'ila nuna maka cewa bayan annabi Ibrahim ne da da yawa to shi ka taba zama an taba zama saboda haka ba shi da alaka da maganar sihiri maganar wato shi matsafa a'a maganar azaba ce a nike cewa shi ya zaɓi cewa kai ya zauna a wajen shin wannan yana nuna wa hani ne na haramci ko hani na karaha jumhur malamai suna na hani na karaha hani na karaha alhabbabi na cewa shi bai ma san wani malami bai san wani malami ma da ya zo cewa idan mutum ya sallah duk da haka a wajen ba a sallarsa ba ta yi ba to amma dai akwai a cikin halabila akwai wasu daga cikin wanda suka ɗauki wannan ra'ayi suka ce annahi al-aslu fil nahyi annahu yaqtabil fasad wa adam as-sihha ibn taymiya ta sharhul umda shi ma ya labu wannan ra'ayin sai dai ka san ibn taymiya da ra'ayin ya fada sharhul umda ya fada yana saurayin sa ne yana farkon farkon sa saboda haka zaka iya gani wani lokaci ya dawo daga ra'ayin daga baya sharhul umda ra'ayin ibn taymiya galibi ba shi ne ra'ayin sa da da zaka ga wani lokaci ya mutu da shi ba daga baya ya ƙara ilimi kuma daga baya kuma ilimin ya tabbata ali ibn abi talib al-afhar abinda sai ya faɗa wannan shine saboda hadisi da imamu abdullahi bin dinar nafi salim dan gidan Abdullahi dan Umar suke rawatar daga Abdullahi dan Umar daga manzo Allah manzo Allah yake cewa kar ku kar ku shiga bigiran da mutanen da aka ma azaba sai kuna kuka ko sai kuna kuka saboda kar azaba kuma ta shafe ku wannan hadisi ya ce as-sahihain a to kaga wannan shine abin da sa Ali Ali ya kiyarda dan kaga in aka ce in ka ce zaka tsaya a rinka sallah kaga zai bai sai ka zauna in ka zauna kuma shine kuma manzo Allah ya ce kan ba ku tsaya a wurin to wannan shine abin da al-Afhar Ali ya sa ƙin wannan sadar da asar a wannan wajen amma ba wai dan haramun ne ba ba wai dan haramun ne ba Allah ta'ala ya ce fa ta'allamu da ma yafarriqu da bihi bainal mar'i wa zawjihi suna koyo abinda da ta wannan abinda suka koya daga wannan mala'ikun suka dabbaka za su raba tsakanin dan adam da wato mutum da matarsa wannan yana daga cikin sihiri wanda zaka ganshi kamar mai sauki sauki amma ya fi kowanne bala'i raba tsakanin ma'aurata wannan ya daga cikin abin da ya zo a cikin sahih muslim cewa iblis a yakan tambayi duk dakarunsa a wai a cikin kowa ya wani aiki sai ce a ni sai na raba tsakanin ma'aurata sai sai ce to kai kai an ta an ta kai kai kai na kan ya fi kyau kai ka fi yin abin da ya wato ya nuna wani bacinta abin da ya sa iblis ya shi yana wato fokasta abubuwa da yawa duk wata masifa da zaka gani a duniya in ka je ka bincika zaka gani asali an samu family breakdown saboda duk in ka dan adam ya zama wato yan adam sun tsira maka arziki za da tarbiyya ya fara daga cikin gida to duk inda kuma ka gida ya wargaje to a nan da zaka samu duk wasu abubuwa da zaka samu a tafakkukul usri mu ji malamai ra'atu kulli baliya zaka gani a nan da zaka ga wato tarbiyya ya lalace ka samu yara su shaye shaye su waye duk kaga abubuwa ya lalace kaga kisa za su yi su yi amma me ya jawo saboda rabuwar iyayensu kaga an samu wannan banda wannan kuma an samu zina tun daga baya ka je ka sake ta tana bukatar namiji a lokacin za ta je su nemi wani hanyoyi kai ma kuma wani lokaci haka nan ma a ce maka ba ta kace ka sake ta ka je ka sake ta mutum kuma ya je ya dige da ashurubul jinsi ya yi banda maza shi ma kaga an ya lalace kuma laifuka da yawa ta hanyar aure in ka sake aka babu aure to an samu matsala shi yasa ni yanda za a yi a rike aure ni yanda za a yi wanda kuma ya zama yana yana kokarin raba tsakanin mace da mijinta ko kishiya tana kokarin raba kishiyanta a wuce zamanta da mijinta to wannan ba karamin zuni take daukar makanta ba saboda al'umma ce gaba ita ke sanya mata kashe al'umma galibi galibi galibi waɗannan yaran da ake cewa suna yin shaye suna waye suna waye in ka je ka duba za ka ga akwai matsaloli na cikin gida za ka ga cikin gidan a farake suke wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula kwaye da gaske sannan kuma malamai suka ce rashin wato ba a sami wato family cohesion a sami wato nagartan miji da mata a waje ɗaya suna zama suna haɗu da juna wanda zai taimaka mu a samu ya mutu wa gabanni in ji malamai saboda daga baya zai haifar babu tarbiyya babu kaza babu kaza zai zama sai dai mutum ananiya ya zai tashi ya zama babu wani compassion babu rahama a rayuwarsa da ba ina yake samu rahama wani masu iyayensa mata nan gidan samu zai koyi rahama to yanzu ya tashi sai dai sai duk wanda ya je gani in ya ga ka ko dan ka zuwa masallaci ka sai mishi alawa jinga jin haushi ku tambayi wannan da iyayensu suka fita suna yara za su ga mutane labari wallahi lokacin da wani lokacin da ga yaron ya ce maka kawai wani abu ya tukare na zuciya in ya ga yaro na tsalle-tsalle shi kuma zai ji rahin shi ya ɓaci in ba wai sa aka yi ba in wanda in gutu ta shiga cikin zuciyar zai ɗauki sanda ya maki shi so raba raba gida wato raba tsakanin mace da namiji yana da hatsarin gaske in za a yi in za a yi sulhu a yi sulhu an kuma abu ya riga ya tafi wannan kuma wata magana ce daban amma dai yanda za a yi a yi yanda ubangiji yanda wato zai zama ba a raba tsakanin al'umma baki daya ba dan raba tsakanin mace da namiji kamar raba al'umma ce kamar da malamai suka faɗa Allah ta'ala ya ce wa ma hum bi barrina bihi min ahadin illa bi idnillah ba za su iya cutar da kowane dan adam ba da hanyar wannan shi sihiri sai da wato izinin ubangiji izinin ubangiji sufyan al-thawri ce qada'ullah abin da ubangiji ya ga dama da abin da sun yi to wannan gari da ubangiji ne ba wai abin nan ba ubangiji yayi magana cewa kuma sun san cewa duk wanda ya je ya sayi wannan sihiri to bai da rabo al-khalaq shine an-nasib kamar da su arabe suka faɗa kamar da kuma riwaya kai ibn ubad ad-dubai yake da daga Abdullahi dan Abbas mujahid da suddi haka suke masarawa ba tare yake cewa bai da jiha inda Allah bai da wani fuska da zai iya kallon ubangiji kuma ba da martaba hasan basu ce ba shi da addini wanda ba shi da addini kaga zama kafiri kenan ya zama kafiri Allah ta'ala da a ƙarshe ce wala annahu amanu wa taqaw lam akubatu min indillahi khair shi lada da mutum da ya samu inda ya imani ya bi yayi takawa ko da bai samu kuɗi ba ko da bai samu biyan bukatarsa ba amma lada da ya samu wajen ubangiji ya zama zama masa alkhairi wannan matuba ma'anahu at-tawaf ma'anahu at-tawaf ladan da ya samu wajen ubangiji ya haƙuri ladan haƙuri wanda za ka ga waya ce wai kai ba shi haƙuri ka ce kai haƙuri kai haƙuri to in ban rama ya kace san ayi kai haƙuri mana haƙura shi ne shi ne riba ai shi ubangiji lama tu mutum min inda kai kana da wani da yan uwanka kana da wani da wani da wani yan uwan mijinki sun hana ki zaman gaban hantsi a wajen mijinki a gidan gidan zaman mijinki sun miki shari sun miki waye an ce ki ya haƙuri ki ce wai to in baki rawa ba ya kisa ki lama tu mutum min inda kai ba ce jaza'i sakamakon da'a ke sakamakon da'a wajen sakamakon da'a wajen ubangiji ya ba alkhairi shi ne babban sakamako ba sai aka yi za ta ga wai kin fi su kiba ko kin fi su wani kyalli ko wani abu ba a ki ba su ci gaba da wulakanta ki mana za a je lahira za a je lahira ba su ci gaba da maka wulakanci saboda kana musu zumunci za a je lahira za a gani wanda zai samu lada kabaki mai yawa da su mu za su za su tashi fankan fayo saboda haka waɗannan yara daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula kwarai da gaske daga cikin fa'idodi na wannan da wannan ayoyi shine wato yana kulwai ku gani yadda fasikancin yahudawa ya zama ma ya tsallaka ba ma ba ma su tsaya ma kawai akan wato mutane na gari ba har ya kuma wajen annabawa annabi da sun jefe shi annabi sulaiman sun jefe shi to wannan me kake gani wata in ka ga suna zo suna zagin manzo Allah shi kansa suna cewa ku zage shi ai kaza kaza kaza kaza ne wannan bai ba auda na ga musulmi ka shaha wato zuciyanka ruwa waɗannan mutane ba ba san Allah ba san annabi ko ba san kai ma kada kake musulmi wannan wani abu ne da ya kamata kowanne musulmi ya gane sannan kuma ku ruwa ganin da ubangiji ya mu tsare wannan al'umma ubangiji ya tsara wannan al'umma ta yadda shedan baya iya kama da manzon Allah me ya dawo aka samu aka samu fitinan annabi Sulaiman shedan ne ya kama da shi ai amma mu ya daga cikin abin da ubangiji ya tsara annabi ba wani shedan da ya zo ya kama da manzon Allah ya ce ya zo ce to kai za ka kuna rigima kai an yi kai ba auya zo zo zo in sasanta ku ba ya san in ya ce ba zai iya kama da manzon Allah ba kuma su san san manzon Allah amma yanzu da muke wannan rigima wani zai iya zuwa ce shi shi manzon Allah mu san shi ne mu san shi ba amma ali da ma'awiya ka taɓa ji an ce ga wani ya zo wani tsoho ya zo ya ce wai shi ne manzo Allah ba taɓa ba so sun iya zo ba ƙareta wa ƙareta shi zasu bai sai kamata manzo Allah ba wannan kuma tsaro ne ubangiji yayi me yana mana cewa wannan tsaro din rahama ce ubangiji ke nufi da wannan al'umma shi da gashi da ba a samu da wannan tsaron ba su da malu ba abuwa ya lalace addini ya lalace a sannan kuma daga ci malamai suka ce a wannan kuma yana nuna maka rahama kuma na ubangiji ga wannan al'umma sabanin su akan siyasa ne musamman sahabbai kaga sabani su kan siyasa ne amma ba sabani su akan shi kansa manzo Allah da kuma koyarwarsa ba shi kansa annabi musu sabani akan sa ba kuma sabani akan shari'arsa ba sabani su kan siyasa ne ina ganin a dau mataki wanda suka kashe Uthman a ina ganin a jira tukuna kan siyasa wannan kuma rahama ce sabani dole sai an yi shi amma kaga su waɗannan sai suka sabani kan annabi Sulaiman suka sabani kan at-taura suka ma ce wannan sihirin ba shi kanshi Allah ne ya saukar sabani kan addini sabu ba sa sabani kan addini amma sai sabani kan siyasa wannan kuma shi kansa da zai zamu ga ba ma ji dadi muna kanta tarihi to wannan rahama ce malamai suka ce Allah ta'ala yayi ma wannan al'umma sannan kuma malamai suka ce duk wanda ya wato halatta sihiri a wannan al'umma yake ganin cewa wannan sihirin ya daga cikin abubuwa ne wanda ubangiji ya saukar da musamman to wannan yana tare da yahudawa ba yi da wani magabata sai yahudawa wajen halatta sihiri su ce kuma a ci gaba da yi din sannan ka duk wani wanda kaga ya ce maka wai yanzu akwai irin wani abu zaka je a duba maka dalibin ka da waye tauraron ka da waye kamar da naji na gidan Nasir Kabar na faɗa Bazillahi yana cewa aje a duba ai kaza ai kaza ai kaza wannan tsabi ne sai ma ya raya wannan kuma da maguzanci wannan ka'ida zikira shi za a yi a ce to ko dai kamar waɗannan kawo wannan shirka da da kafirci ko kuma ka sanya za a yi za ka amma da ba za a bari ana a Kano ana yin ana wannan abubuwan ba amma ya zo ce wai a duk wanda za a je a duba addu'a ma idan zaka yi ka bari sai za a zo a baka za a zo a baka lokacin zaka addu'a wallahi sai an ansa sai ka ce kana ubangiji dole manzo Allah yi addu'a Allah ta'ala ya ce masa na ansa wasu daga cikin wasu ba ansa ba kai ko ka ce ubangiji kai kai ka roka sai ya ansa bai kai ubangiji kaga ba kaga yana yin tawabi ce masa kenan ba shi ke yi ba kamar kai ko yanzu ka zaci yanzu lokacin da kake shagalin ka ba ana iya zuwa ba ta ka ta taimaka wani abu ce kai na duba na ga wannan ba ke wannan din ba zai ga farin ka kenan fa wato kana kana zaba kana kin zaba kana iya cewa kaza na zartar kaza ban zartar ba amma ubangiji kika ce akwai wani lokaci dan aka ta in aka roka ba bayan da zai wannan mun da magana ce kwarai da gaske ake dangata wa ubangiji a kula kwarai da gaske sannan kuma na biyar shine wato akwai ishara zuwa ga falon sahabbai yadda sahabbai suka ci suka ci gaba da yada wato gadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ubangiji ya kare ya kare wannan al'umma ya kare kuma shari'ar annabi ta hanyar abin da suka yada na addini yada addini shi daga baya kan sa daga baya za ka ga ba a samu son zuciya ba ba a samu wanda za su zo daga baya su koma suna mai da iman wato koyarwa addini iman karan makaciya ba waɗannan sahabbai wannan abin da suka yada sai shi ya ba addini tsaro su kuma waɗannan alif dabi suka iya suka iyadawa kuma suka ma murguda to wannan kuma shi haifar da wato kakalika ya haifar da wato rashin samun abin da ya kamata a samu saboda haka tsanin mu zuwa ga addini shine sahabbai wanda kaga ba ce shi ba rokita sahabbai to kaga abin da yake yi yana yin wani abin da yake ba addini ne ba yace shi ba roki da hadisai ba roki da sahabbai yace shi duk ya ade to yanzu kaga so yake ce shi addinin shi na gidansa ne to kuma kuma addini kuma kayan kowa ne ba kayan shi ne shi daya ba da aka dole ya jira wanda suka dafa addinin su za su gaya mishi a wato ya za a yi wannan shine wato karshen wannan aya duk da mun mun matse ta kwana hudun nan dai ba karamin matsewa muka yi ba ba tsammanin kamar da na faɗa za mu yi tafsirin wannan aya ba sai wata shekara amma dai ubangiji ya kaddara an zo kan wannan gaba akwai ragowar kwana hudu muka ta kokari wajen muka mammatse iya abin da zamu iya insha Allah ta'ala muna sa ran abin da muka faɗa ta zai zama kamar wakili ga abin da zuwa ga abin da faɗa ba zai zama kamar ta manuniya za a fahimci inda wato sakon yake insha Allah ta'ala abin da muka ta ganin wannan kwanaki 26 da muka yi Allah ta'ala ya ba mu lada abin da muka kusa Allah ya yafe mana kurakurai akwai su Allah ta'ala ya wasu mun iya ganewa wasu mu gane ba Allah ta'ala ya gane da mu wanda muka gane mu gyara wasu mun gyaggyara wasu kuma muna nan kan hanyar gyarawa insha Allah wanda bamu gane ba wanda yaje wani kuskure to a duk dalibai ne na ilimi a ci gaba da yin agaji ma juna ana gyara ma juna duk haka abun yake wa amrun shura bainahum shawara ce nasiha ce addinin nasiha din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kalmatu shukr da dole Allah ta manzo na cewa la shukru Allah man la shukru nas ina mika godiya ta ga hukumar masallaci da su mazauna wannan gidan da kuma mutanen maɗorayi a so da dama abubuwa na addini sun yadda da amanan da muka ɗauka mu kanmu suna tambayar mu lamarin addini mutane su zo su zauna kawai su saurare ka kai kake faɗa kake gabatar da jin kirkar to wannan shi kansa wani abin da ya kamata a bude bare daga sai kuma ayaba Allah ta'ala ya saka ma duk wani wanda a yayi ruwa da tsaki aka ci aka yi wannan kafin tun daga farko har ƙarshe aka taimaka da wuta da duk wasu abubuwa za su taimaka wajen karatu Allah tana saka da alkhairi su ma wanda suke saurare wanda suke nan da kuma wanda suke bi ta kafafen yaɗa labarai to ubangiji su ma zai saka musu alkhairi Allah ta'ala duka mai samu tarayya a cikin lada yan uwanmu da suke suke ba da himma wajen ɗaukan karatuttuka yau malam Umar ni ban ma san zai zo ba ina zuwa sai dai na ganshi ga kuma su sadiq ga kuma yan uwa da ake tare su abdullah da suka tafi itikafi yanzu da kuma mutane da dama da masu hidima su ma tafi kafin mu zo za a shi da ko ina masu mana hayaniya da ba ma san wannan hayaniyan muna sa ran insha Allah wannan wani lokaci muna cikin karatu wani ya zo da wasu yan tattaunawa sa ko hirarrakin sa da Allah a daina yi wannan yakan sa a samu intiqalul dhihni abinda zaka faɗa sai dai tafi wani waje musamman in ka zo kana tafsirin alqur'ani tafsirin alqur'ani wallahi in kun je gaban mu ke fadi kafin mu zo a littattafai muke yi yini zungur muke yi kafin kafin azumin mun tsaya kan qur'ani bayan an lokacin da ake azumin kuma duk kafin a zo a yi sai an duba nan an duba nan an duba nan tafsirin qur'ani ya sha banda sauran littattafai da muke kantarwa galibi in ka je ka duba littattafai reference din ka sani iyanan ka tsaya za ka zo ka gabatar da abinka ka ga kayi kuma ka ji daɗi ka yadda amma qur'ani za ka gama gama wato zuwa wajen maraji'in ka sai ga akwai littafi rashin dubawa da baka yi ba to an samu tasgaro a wajen kuma qur'ani haka yake saboda haka to kuma wannan balle ka zo kana kokarin wani ya zo na maka surutu a wajen ai dole hankalinka zai je wani waje saboda haka muna ƙara wato wato roƙo don dole mu roƙa cewa masu mana wannan surutan da Allah a daina a ba hukumtun masallaci haɗin kai sannan kuma a gina makaratun ba da za a yi a ce mutum zai je yi ni zungur ya kwana ya yi ni zungur ya kwana a tashi da daddare da ba da dare ba da rana da yi ni a wani lokaci dukkan rufe goyoyinka wani mutum masu tambayoyi karfi ka ce kuma ka zo za ka gabatar da katin wajen yana maka surutu to kaga in ba a kai mutane ba sai mutum ce ya tashi ya bakata so da Allah a kiyaye waɗannan abubuwa kuma muna ƙara godiya ga duk waɗannan wanda suke ɗaukan katutukan nan ba wani abu muke ba su ba ƴan uwantaka ce da kuma wato ganin cewa ya kamata a yada Allah ta'ala ya saka musu alkhairi Allah ta'ala ya sanya musu a mizani sannan kuma duk ƴan uwa da ake tare da su abokai da suke wato bugo waya ko su bada manganu na wata shidiyya na wato karfa gwiwa duk muna wato muna tsoron Allah ta'ala ya sanya mu tare da su a lada iyaye duk sukan bugo waya su ina aka fara ina aka tashi yayi me za a yi ya za a yi ya za a yi amma dai kuma wani abu da zai baka sha'awa ba sa kawo wani katsalan da a lamarin lamarin tafsiri lamarin koyarwa mu ba sun riga sun fahimci cewa mun riga mun bada rayuwar mu hakin koyarwa sadaka su kansu abin da suke ganin dole mu yi musu na zumunci da duk an an wannan lokacin Ramadan ba sa gaskiya kowa ya riga ya ya adama kamunsa kuma ya haƙura sai dai an bari sai kuma wata Ramadan ta riga ta ta shuri Allah ta'ala ya saka wasu alkhairi Allah ta'ala ya saka iyayen mu alkhairi da tarbiyya da suka yi da abokan mu da kuma wato duk wasu masu tacewa akan mu da kuma iyalan mu taimako da suke mana na wato goyon baya ana karatu karatu ana kai awoni ana yi wanda ya san kashin sosai ana ba ba ana ba su wai lokuta ne ba to san karatun shi shine babban ki in akwai wani abin da zai kamata ba ya zama kishiyar mace to mu dai ɗaliban ilimi bukatun mu shine kishiyanta ya ka zama kishiyar kishiya kwarai da gaske da gida na kara ya a wannan ana ce zaka je ka faɗa za ta ji a cikin gida amma dai babban kishiya shi ne wannan karatun mun riga mun ba da kama baki dai a haka karatu saboda haka muna musu addu'a Allah ta'ala ya sanya musu a mizani Allah ta'ala ya kawo mana zaman lafiya a ƙasa Allah ta'ala ya duk wasu makiya da suka cama addinin musulunci Allah ta'ala ya sanya musulunci ya fito saliman ganiman musulunci zama wato shine madaukaki Allah ya maimaita mana ɗaukaka musulunci wannan abubuwa da ake masa makirci a Middle East da kuma Najeriya da ina da ina da ina da ina ne ma ubangiji ya wato tunkuɗe makiya da kuma kicin su gabarin musulmai baki da da kuma musulunci insha Allah ta'ala wannan shine zama kalma ta ta karshe Allah ta'ala ya amsa mana abin da muka yi to akwai kuma marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya domin masu neman addu'o'i a wajen mu na wato Allah ta'ala ya biya musu bukatun su alkhairi Allah ta'ala ya tunkuɗe musu dukkan sharri Allah ta'ala ya karbi ibadun mu a wannan wata mai alfarma Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'daka a'da' ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin Allah ta'ala ya taimaki Najeriya akan makiyanta Allah ta'ala ya taimaki Najeriya kan makiyanta Allah ta'ala ya taimaki musulunci kan makiyansa Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya a yankin Larabawa yankin inda nan ne musulunci wato yake da asali Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya duk masu neman wannan yanki da sharri ya ubangiji kamar da sharrasu akan su kamar da sharrasu akan su ya ubangiji kawo da aminci a wannan kasa duk wani wanda da hanyar ta bakin sa ne da kuma hadin bakin sa da taimakon sa ake yi ma musulunci wato zaman kasa a wannan kasa ya ubangiji ga ka gashi ya ubangiji ga ka gashi ya ubangiji ga ka gashi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan a sashe a cikin nan